alaga ta malam sun shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يو الله يكاومو shashi daga watan rabi'ul akhir shekara 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da 15 ga watan januwari shekara 2017 shekara ta miladiya to kamar yadda muka sani karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aiki da su kamar yadda magabata suka fassara shine zaman lafiya ga musulmi kuma Allah da rahmashi kamar yadda ya umarni cewa falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun litafaqahu fi din shin da ne yasa ba za a samu wata jama'a ta fita daga kowace kungiya wanda za su fahimci addini domin su dawo su yi wa mutanen su gargadi kamar yadda Allah ya wannan umarni Allah da rahmar shi ya fitar mana da malaman da suka fahimci wannan addini cikin su shine Imam Malik ibn Anas mawallafin wannan littafi al-Muwatta to kuma shi wannan bawan Allah Allah ya mishi wa'insu falalan da ke da wuya ka same su haɗe a wurin malami na ɗaya dai Allah ya fitar da shi a garin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkaka ya ce almadinatu kalkir tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibuha ita garin madina wato kaman zuga zugi yake wato kaman wutan makeri takan wato tsarkake dattinta ko ko takan fitar da dattinta kuma ta tsawa ta mai kyanta sannan cikin falalar da ya samu wannan bawa Allah ya fito a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake mutanen wannan zamani yace khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sannan kuma akwai bishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda malamai suke ishara suna cewa Malik bin Anas ne ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace yushaku an yadriba an-nas akbad al-ibn yatlibuna al-ilma wa la yajiduna aliman a'lama min alim ahli madina an kusa mutane suna tafiya neman ilimi neman su fatawa to ba za su samu malamin da ya fi malamin mutanen madina ilimi ba to wayan abubuwa da suka haɗu akan wannan bawan Allah shi ya ba wannan ilimin da ya fito daga garin madina mahimmanci akan sauran ilmuka da suka fito daga cikin sauran sahabbai kuma muna fata Allah ya ba mu muwafaka fahimtar abin da aka rawaito kuma da aiki da shi to muna babi na 21 babu ghuslul mar'ati idza ra'at fil manami mithla ma yara rajul babin wanka wato wankan mace in ta ga a mafalki irin abin da namiji yake gani me namiji yake ganin yayi mafalki abin da namiji ya gani in yayi mafalki wato ya gama ni ya fito mishi to ita ma mace akwai wanka a kanta to hadisi na 115 yace haddathani yahya an malik an ibn shihab an urwa ibn zubair anna umm sulaim qalat an ruwaito daga urwa bin zubair cewa ummu sulaim qalat li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam المرأة ترى في المنام مثل الذي يرى الرجل أتغتسل نم أم سليم أنا تاي مغانا مغانا تقريري المرأة مچي ترى تنا gani a bacci kaman yanda namiji yake gani a tasilu shin za ta yi wanka in ta ga irin abin da namiji yake gani kun ga ita mace ce kuma ta ce mace na gani kaman yanda namiji ke yi ke gani faƙala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am faltaghtasil eh tayi wanka tayi wankan janaba faqalat laha aisha uffil laki hal tara zalika almar'a uftir da wato magana da tayi shin mace na ganin yadda namiji ke gani ita ma mecece mace waccan ta tabbatar mata na ganin maniyi ita kuma wannan ta ce tir mace na ganin haka faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taribat yaminuk wa min aina yakunu shabah taribat yaminuki ma'anan shi an fassara gundarin fassarawa shine hannayen ko hannunki na dama ya yi turbaya hannunki na dama ya turbaya to daga ina ne ake samun kama ai yaro lokaci an haife shi yayi kan kama da uwar shi dangin shi na wurin waye kan kama da su to in an san mutum daga maniyi yake to shi wannan kaman daga ina ake samun shi in ya kasance mace ba ta da maniyi kun gane an san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa to wannan hadisin nan a wannan zamani yana kunshe da matsaloli masail da yawa masail da yawa kuma malaman hadisi sun kowa ya kawo nashi tafsir da ta'wil da kowa shi amma mu san wani abu Allah ya ce sanurikum ayu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqq sanurihim sawfa mustaqbalan nan gaba Allah ce za mu nuna musu ayoyi cikin sararin samaniya har cikin kansu za mu nuna musu ayoyi sai sun tabbata cewa wannan littafi ko ko wannan manzo sallallahu alaihi wasallam haq gaskiya ne to wayannan suna cikin hadisin da ya nuna gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ta yanda ya fito muku a zahiri ba na ɗaya dai wannan mata ummu sulaim ita mijinta ya mutu ba ita ba wato bazawara ce ta san mutum al'ansariya ta san mutum ta san namiji Aisha kuma bata taba sanin wani namiji ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan shi ta balaga nan ya nuna muku tsarkin wayannan mutane kamar yadda Allah ya ce khairun nas karni tsarkin su waccan ta san namiji saboda haka in ta samu lokaci mai tsawo ba ta sadu da namiji ba to ita za ta iya ihtilam ihtilam shine ta yi mafalkin tana saduwa da wa da miji domin ta san me ta san namiji to aisha fa ba ta san wani namiji ba saboda haka babu dawa'i abinda zai sa mata yi mafalki ba irin yaranmu ba ne na yanzu maza da mata yaro da ya balaga sai ya mafalki yana zina da bakwabciya ko ba haka ba ne shedan zai zo mishi to ko a mafalki ba sa tunanin su yi zina ko a mafalki kun gane tsarkin mutanen saboda ka aisha za ta yi mamaki ya za a yi mace ta yi mafalki to ta yi mafalki da wa za ta yi kun gane abu tsarkinsu ya zo a riwaya kuma a sajiya kuma ya nuna in ba su fahimci abu ba iyakan fahimtar su suke magana da ita ya ka fahimta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ana rikici tsakanin ɗaya da ɗaya Aisha ta yi hujumi uffin laki tir da magana ki kamar ta kunya ta mata cikin ana mace ya za ki wannan abun nan wannan hujumi sai manzo Allah ya shiga kare taribat yaminuki hannunki na dama ya turbaya masu tafsiri suna ta wannan kinaya ko ku ibara ce isti'ara an iftaqara mutum ya talauce amma suka ce amma ba addu'an talaucewa bane abu ne yake gudana a harshen larabawa in abun mamaki yazo ko abun haushi yazo ko abun da ta'ajjubi kawai sai su faɗi wani kalma kamar taribat da ba zagi bane faqulat ka ummak wakka ta rasa ka domin kai maganar wauta ba wai yana ana maka addu'an ka mutu bane to irin wannan to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya raba fada sai ya ce a'a mace na da maniyi mace tana da maniyi kuma daga maniyin macen ne mutum yakan ɗauki kama da ma'ababinan dangin shi na wurin uwa saboda haka manzo Allah ya nuna mace na da maniyi to wa fi anfusikum afala tubsirun sai Allah ya bada ilimi yanzu aka bude domin akwai wata kissa da aka samu wani ba yahude hibr min ahbar yahud hibr yahudawa ahbar suke da su malamai nasara kuma ruhban masu ibada shi yasa aka ce ghairil maghdubi alaihim wala dhalin su waye maghdubi alaihim yahudu kun san me yasa malamai ne suna da ilimi sun san komai amma suka karkace saboda haka in malami ya san gaskiya karkace maghdubin alaihi Allah na hushi da shi wala dallin fa ga bauta amma a bace suke ba su san gaskiya ba su ne nasara to wannan hibir wannan malamin yahuda zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayan annabi abubuwa cikin abin da ya tambaye shi yaya yaro ya ake yaro ma'anan shi yayi kan zama namiji ko lokaci ya zama mace yana so ya san ilimin da zai sa mutum a haifi wani namiji wata mace ilimin physiology yake nema nan embryology yake nema nan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce mishi abin da yake faruwa shine in ruwan namiji ala wato ya ɗaukaka a kan ruwan mace azkara sai su zama so su biyun su fitar da namiji in aka samu akasin ruwan mace sama a kan ruwan namiji shine kuma anasa sai a zama a samu mace yana faɗan haka sai malamin ba yahudan nan ya ce sadakta kai gaskiya domin ya ce zan tambaye ka wani abu wanda ba wanda ya san shi a duniyan nan sai annabi ko mutum ɗaya ko mutum biyu kenan yana cikin mutanen domin babban malamin yahudu ne zai tambaya annabi tambaya don ya san ko annabi ne ko annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada wannan ansa annabi da gaskiya sai ya ce ansan nan da na bashi kafin in ba shi an sannan da ya tambaye ni ban da wani ilimi game da wannan a lokacin Allah ya ko Jibril ya ga annabi sallallahu an san da zai ba shi da wani ne zai ce adama ina da ilimin ko haka ba kun ga gaskiya to abin da ya kamata mu fahimta nan shari'a ta zo ta koya muna zahirin abubuwa ba baɗininsu ba shi ya samu Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya zo madina ya samu mutanen madina suna kilili wato a ɗauko huren namijin dabino a shafa ma huren macen dabino ya ce ku bashi mana domin mutanen madina suna da dabino mutanen madina suna da yalwa amma makka ba su da shuka ba su da dabino kuma shi mutumin makka ne ya ce da kun bashi yana ganin iska ko ma me yake ya isa ɗabi'a ta yi to bayan shekara dabino ya fito sai bai kyau ba ya lalace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mance ma ya ce ah ya wannan shekaran da minan ku bai kyau ba suka ce ah to ai wanda muke mishi kaza ka zo ka ce mu bari ya ce a a in na ce ku wani abu na al'amarin duniyan ku ko kun fi ni sanin al'amarin duniya amma in na umarce ku na al'amarin shari'a to wannan ku ɗauka nan annabawa sun nuna ba baƙinin yanda abubuwa suke ba suke bayyana muna ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج mutane su suna mamaki ne wata gashi cike ya zo yana ragewa yana ragewa yana ragewa ya zo ya ɓace sannan kuma cin ya fito jariri yana ƙara girma yana ƙara girma ya tsalo na ka'anil ahilla shin ya ake wata ya zama jariri suna neman geography suna neman astrology astronomy amma da ansa ta zo kul hiya mawaqitu linnasi maganan hajji ne da lokuta an ba su labarin yadda watan ke yi domin da qur'ani zai tsaya yayi bayanin yadda wata ke zama jariri ya zo ya tsufa ya koma kal azun qadim to da littafin nan qur'ani Allah kada ya san volume 1 volume 2 volume 3 ina man ana maganan science kawai ba shi ne annaba suka zo sun zo su nuna muna lokutan da zamu yi ma Allah ibada wannan shi kuma Allah ya sani yayi ma dan adam basirar da a hankali a hankali ilimin shi na girma kamar matakala zai zo ya gane ba matsalar ubangiji ba ne yau baka gane yadda wata yake ba ya san gobe kaka- jikokinka za su gane bai da matsala ubangiji abinda ubangiji ke so shine in watan ramadan ya fito ka yi me azumi in watan haji ya zo ka je ka yi me haji shi allah ke so ba bai son wai sai kana da ilimin yadda yake yi ilimin cewa kawai aya ce a shika wato shari'a ta zo li bayanin zawahir laysa li bayanin kaifiyat wal bawatin na al'amura kun fahimci haka shi yasa ba a fassara ayoyin qur'ani da su- da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam eh, wato ta fuskan baɗininsu ba zahirinsu ba zahiri kyau ake tsayawa a shari'ance saboda haka a nan in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani to a zahirin shi abin da ke bayani kuma wa huwa alhaq to amma shin zahiri yakan iya sabani da batini aiwa ana iya samun sabani yanzu da rana da wata da duniyar mu وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يصبحون Allah ya halitta dare da wa da rana da dare da rana ko da rana da wat da rana da mai kuma me da wata dukkan su cikin wani falaki wani sararin samaniya suke iwo dare da rana na iwo cikin sararin samaniya ma'ana tun da dare da rana akan duniyan nan yake kenan ita ma duniyan nan gaba daya tana iwo cikin wani sararin samaniya ba tsaye take ba to juya wannan da rana take yi fa tana zagaye rana kuma tana juyawa da kanta shike kawo dare da rana zagaye rana shike kawo muna canjin yanayi yanzu muna cikin hunturu ɗan watanni kaɗan mu shiga cikin me zafi sannan kuma mu shiga cikin wannan juya wanda take wurin rana shike kawo canjin yanayi to dare da rana fa juya wadda rana take yi, eh, duniya take yi akan kanta kuma tana shike kawo dare da rana amma kun ka zo qur'ani wa tara shamsa idza tala'at ko tazawarhum an an an kafin zat al-yamin wa idza gharabat taqriduhum zat al- zat al-shimal ya to Qur'ani zai ce maka wata shamsu idza tala'at zaka ga rana in ta taso zahiri kowa zai ce gashi nan rana ta fito rana ta fito ta taso shine ilimin me zahiri amma batinan fa ita ranan ne ke tasowa koko kai ne kake kan duniya take juyawa duniya ke juyawa to kun ga nan abin da kake gani zahiri ya saba ma me baɗin akan samu saɓani akan samu muwafaka to kullum annabi ko qur'ani yana magana na maganan zahiri ne nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga tsakanin wannan munakasha tsakanin ummu sulaim da aisha na mafalkin mace na maganan shin tana fitar da maniyi ko ba ta fitar da maniyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da zahiri cewa mace tana da maniyi domin daga maniyin ne ake halitta mutum shi yasa yake kama da akhwal wato 'yan uwan shi na mata kuma tabbas mace tana da maniyi sai dai maniyinta ba irin maniyin namiji ba ne kun gane inda kuma aisha ta shigo kenan inda Aisha ta shigo maniyin mace ba irin maniyin me namiji bane na maniyin namiji su ana kiran shi ma'un dafiq ruwa ne mai tunkudowa in namiji ya yi jima'i ya kai ga mani ya fito to ma'in dafiq ne yana fitowa ne yana tunkudo kan shi kamar an- an- an huro abu to ita kuma na mace a hankali yake fitowa kamar yadda maziyin namiji ke fitowa kamar yadda maziyi to nan namiji in yana jima'i ya kai ƙimma ƙarshen jin daɗin jima'in shi yana samun inzali ko mani ya fito to bayan maniyin ya fito ya halin mutumin nan yake komawa sai sai ya dawo yana bu- eh sai ya dawo da rauni mutum na cikin nishaɗi nishaɗin ya kai ƙarshe sannan in yi inzali sai kuma ya dawo ya me kamar ya faɗo daga doki ya samu rauni to ita ma mace tana da wannan inzali tana hawan dokin ita ba kuma tana faɗowa to amma ba duka mata ke hawan doki su faɗo don ana jima'i hatta masu hawan su faɗo ba kowane lokaci ba sannan su kuma faɗowansu daga wannan doki ba wani ruwa ne yake ƙuƙugowa da ƙarfi kamar maniyin namiji ba sai dai za ta samu farjin ta cike cike da ruwa ba wai ya ɓuɓɓugo ba ne kun gane bambanci tsakanin wannan wannan to ita shari'a mai take cewa duk macen da ta yi mafalki ta hau doki ta faɗo sai kuma ta samu kanta jike to hukuncin ta hukuncin wa hukuncin namiji za ta yi wanka ta wanke wuri ta yi ta ibada shine kawai shari'a take so nan ba ta muku bayanin kwammace da mani namiji bane ba ta zo ta wannan bayani bane kamar yadda ake tambayan ya jaririn wata aka ce a'a wannan lokatu- lokuta ne da kuma lokacin hajji ba a zo muku bayanin yadda jariri yake ba kun fahimci haka to dole ku ɗauki wannan abin a haka to shi kuma fa in kana son ka san yadda ake yi sai ka je kamar yadda Allah ke nuna ayoyi yanzu ka je ka buɗe littattafan tip ka buɗe littattafan embryology za ka ga daki daki daki yadda Allah ya tsara wannan halitta kuma za ka samu a wani wurin Kur'anin da sunnan kuma ta bayyana yadda yake mu'jizatan Allah ya shirya da mu to wahdathani an malik an hisham ibn urwa an abihi an zainab bint abi salama عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء وانا حديثكما زينب بنت أبي سلمة رويتوشي دقى أم سليم أو أم أم سلمة ummu salama matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga waccan da Aisha aka yi nan kuma da ummu salama ta zo ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma- an- Allah bai jin kunya inna Allah la yasahi min al-haq Allah bai jin kunya tunda maganan haihu abun nan maganan jima'i ne da wani abu shi Allah bai jin kunya gaskiya yake so a faɗi don muta- mutane su bauta mishin da yake so shin mace akwai akan ta wanka in ta yi mafalki annabi ya ce eh in ta yi mafarki kuma ta ga ruwa ta ga farjinta da ruwa to akwai wanka a kanta sai ta yi wankan tsarki na wannan ruwa da ya fito domin a jima'i to bab jami'u ghusl janaba wannan babi ya tattaro matsaloli na janaba zai bayani akan shi hadisi na 117 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا بعث أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائدا أو جنبا عبد الله بن عمر كان يقول يا كسن شينا فتن شيوا باب ليفي mutum ya yi wanka da sauran ruwan mace mace ta yi amfani da ruwa ta yi wanka fadl mara ta yi amfani da ruwa ta yi wanka to ba laifi namiji shi ma ya zo ya yi wanka da wannan ruwa ma lam takun ha'idan aw junuba matukan bata kasance mai haila ba ko ko ta kasance tana da janaba domin ta kasance ha'id ce ko tana janaba ta ƙara wanka da ruwa la'alla wannan najasa ta shiga cikin me wannan ruwan to hadisi na 118 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه wannan abdullahi bin umar aka rawaito daga gare shi cewa ya kasance yakan yi gumi fi saubin atufa wato yakan yi gumi a tufa wa huwa junub yana kuma halin janaba kuma yusalli fi sannan kuma ya salla cikin wannan tufa ma'anan shi mai janaba don ya yi gumi gumin shi ma yana nan da tsarkin shi yasa ga shi da janaba kuma ya yi gumi amma kuma ya salla cikin wannan tufa ma'anan shi kenan gumin mai janaba ba da zafa ba ne wannan daga abdullahi ibn umar aka samo shi
matukan mace ta yi wanka da ruwa ba janaba ba ta haila ba ta janaba shin wannan ana nufin ko da ruwan akwai hirbi kamar yanzu domin da can an ce masa ya suna yi da kore to yanzu ga mu da irin alatu na zamani kamar buta ruwan yana rufe ta yi wankan janaba ta rage ne
eh to kaga in ruwa ne yana cikin famfo ko cikin buta wannan za ka ce sauran ruwan wankanta ne a'a ba sauran ruwan wankanta ba ne sabon ruwa ne shi ba wannan kwano buɗe ta wanka ta rage maka abinda ta yi amfani da shi shi ake nufi to na sha tara ko wa haddathani an malik an nafi an abdullahi bin umar kana yaghtasilu kana yaghsil kana yaghsilu jawarihi rijlaihi wa yuqinahu al-khumrata wa hunna hiyad Abdullahi bin Umar kana yagsilu jawarihi wato mata bayi kuyangi mata bayi kuyangin shi Abdullahi Umar Umar sun kasance yagsilu rijlaihi sukan wanke mai kafahuwan shi guda biyu wa yuqilahu kuma sukan dauko al-khumra shine sajjada wato carpet na sallah su dauko su bashi wa hunna huyab kuma alhali lokacin suna haila baiwa mai haila takan wanke mishi kafan shi kuma takan ɗauko mai kafar ta bashi tana haila wannan bai hana shi sallah kenan mace mai haila bai hana ta ta yi duk wani abu hailanta bai sa ta ta zama najis sai dai in wannan haila ta shiga cikin ruwa da ake so a yi aiki da shi wasu ila malik aka tambayi malik an rajulin lahu niswatun wa jawari mutum ne yana da mata matan aure da kuma kuyangi bayi hal ya hunna jami'an qabla an yaghtasil shin yana da ya take su dukkan su kafin yayi wanka ya bi su duka matan shi da kuyangin shi take su duka kafin yayi wanka wa qala la ba'sa bi an yusiba ar-rajulu jariyatayhi qabla an yaghtasil ya ce la ba babu laifi mutum wato ya shafi ma wato kuyangin shi guda biyu kafin ya yi wanka wato ya je ma wannan kuyanga kafin ya yi wanka kuma ya je ma wata fa'amman nisa'ul hara'ir amma ‘yantattun mata fayukrahu an yusibar rajulun imra'atal hurra fi yawmil ukhra amma mace tantun mata to an karhanta ba a so shari'a ba ta so mutum ya je ma mace ‘yantatta a kwanan wata domin alƙasun ko shine rabon kwanaki wajibi ne tsakanin mata rabon kwanaki wajibi ne to an karhanta lokacin kwanan wannan ka je ma waccan wa yukrahu fa amma an yusiba jariya ثم يصيب الأخرى وهو جرم فلا بأس بذلك أما متن يسافي كوينغا sannan ya je ma wata ba tare da wanka ba to wannan babu laifi a gare shi amma in mata ne hara'ir yukrahu zalika kun ga malik ce Allahu akbar yukrahu zalika bai ce haramun ba an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya tofa na nisa'i yakan biya zagaya cikin dare ɗaya matan shi duka tara da kuma wanka ɗaya mata tara da wanka ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka to amma mu me yasa aka karhanta yin haka me yasa aka karhanta muna domin adalci domin adalci tsakanin mata na ɗaya dai mazu Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan babi ba a iya kiyasi da shi domin ba ɗabi'an mutum ba ne ya bi mata hattara a cikin dare ɗaya ɗayan ma ya ƙare da ita ba ɗabi'a shi ba ce saboda ka in abu ya fita daga tsarin ɗabi'a ba kiyasi da shi ba kiyasi da shi na ɗaya kenan na biyu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkakakku zuciya tsarkakakkiya kuma sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan abin da sake karhantawa ka je wurin wannan ka je wurin nan ba za ka yi adalci ba shi yasa aka ce kowa ka ba ta yininta amma babu laifi ka zagaya ka gansu ko ka wani abu na ƙobula dunal jima'i domin in ka ce za ka yi jima'i kuma suka gane kana jima'i nan da can da can to dole in ka je kuma sai ka yi don ka samu mai adla domin matukan ta nema matukan ta nema dole sai ka yi to kuma za ka iya shi yasa shari'a ta kulle maka wannan kofa kowace ka ba ta rananta na jama'i na ɗabi'a sannan kuma shari'a ba za ta buɗe maka ƙofan abin da za ka cutuwa domin duk kuma abu da ya wuce haddin shi komai amfanin shi kuma sai ya kalibe koma cuta kun ga dai ruwa akwai abin da ya fi ruwa amfani waje alna min alma'i kulla shay'in hay shine ma rayuwar amma yanzu a sa maka drum ɗaya a ce sai ka shanye to ba za ka tashi ba ruwa kuma sai kashe ka abin da yake shine rayuwa to musulunci bai ce koya mana wannan shi yasa a shari'ance in an zo fitar da shari'a sa ce a'a kowa ya tsaya kowace mace da darenta kowace mace da darenta shin ko tana haila ka kwana gidanta domin ai ba kullun jima'i shine wato abu shudanya aka yi adalci to wani zai tambaya to in matan sun yarda fa in sun yarda sun yarda haƙinsu ka je inda kake so ka yi abin da kake so suka yarda da wannan ko to wannan ba laifi domin haƙinsu ne suka me suka yar wata ma kwanan na ta ce ka zauna can ba na son ka je can to Allah shirya da mu a dama na fi sayan tambaya nan wurin kubar mu wuce akwai taimama gaba to wasu ila malik ko wasu ila malik salaka tambayi malik an rajulin junub wudi alahu ma'un yaktasilu bihi fasaha fa'adkhala usbu'ahu fihi mutum ne junub yana cikin janaba sai aka ajiye mishi ruwa domin ya yi wanka sai ya mance sai tsoma ya tsunshi cikin wannan ruwa liya'rifa harral ma'i min bardihi domin ya san zafin ruwan daga daga sanyin shi wato ruwan ya daidai wanka ko ko da sauran zafi ko ko ba zafi da ya tsoma ya tsunna qala malik illam yakun asaba usbu'ahu adan fala ara zalika yunajjisu alayhi alma'a
maliki in sa ya tsunnan da yayi babu komai na najasa a hannun shi fala ara zalika ni ban ganin wannan zai mai da ruwan shi najasa wato in ya mutuna cikin janaba kuma hannun shi ba laifi janaba ba ta sa in ya taba ruwa ruwan su zama najasa wato janaba dai iyakanta dai a jikinka gumin shi bai sa najasa yawun shi bai sa najasa in ya sa hannun shi wanda yake suna da tsafta don yana da janaba ba sa ɓata ruwa wato janaba iyakanta a jiki take to Allah shirya da mu to babi na 26 bab ma yahillu lirajulu min imra'atihi wa yahid oh so to na ɗibi peji biyu na ɗiba to 23 ko haza babun fi tayammumi wannan babi ne na taimama حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره عائشة أم المؤمنين وتقول من تالويتو تشيوا خرجنا منفتة تارد منظور الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أتكون وين ستفيوين ديكي حتى إذا كنا بالبيضاء أو بذات الجيش حسنا مغا كيوان ولي بيضاء هو ذات الجيش in kaɗa ikdulli sai wani sarƙa na ya tsinke sarƙan aisha ya tsinke wa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alalti masihi sai annabi tsaya ya ce aje a nemo mata wa abun nan ɗinta sarƙanta ɗin aje a nemo ma aisha sarƙanta annabi tsayar da mutane soja ayari don don don me abun nan kuke sarƙa sarkan aisha sarkan wuya ya tsinke annabi ya ce a tsaya a ji a nemo mata shin wannan matan ne wani zai zaga da za a tsayar da sahabbai da kowa neman sarka kuma ba wata sarka ta zinari ba domin daraja da girma da son yardar da ita to wanda ya zagi aisha wailul wailun bane ya tabbata a gare shi Allah shirya da mu to sai wa qaman nasu ma'ahu sai mutane suka tsaya tare da annabi wa laisu ala ma'in wurin da suka tsaya ma laisu ala ma'in ba su tsaya wurin da akwai ruwa ba wato ba su kasance akan ruwa ba ba ruwa kusa wurin wa laisa ma'ahum ma kuma ba ruwa tare da su ruwan su ya kare sun fito jihadi فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق سو متاني سكا جاء أبو بكر الصديق ما هي فنتا فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة شن بك جاء أبن عائشة تيمنا با تاسا أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس تاسعير دا متاني دا النبي صلى الله عليه وسلم دن أبن أنت كوي أتنكي تاسعير دا كوا وليسوا على ما إن walaisa ma'ahum ma mutane sun tsaya a wurin da ba ruwa kuma ba ruwa tare da su so ga ya mahaifinta fa qalat aisha sai aisha da mai ruwa sai ce fa jaa abu bakr wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala sakhbi qadnan an sauka da ayari an ji ana neman sarka sai abubakar da aka gaya mishi haka shi ma ya fusata sai ya zo sai ya samu aisha sai ya samu kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cinyan cinyan Aisha radiyallahu anha qadnam abbaci ya dauke shi dan gajiya fa qal habasti rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysu ala ma'in wa laysa ma'hum ma yake ga Aisha kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane kuma ba su kasance kan ruwa ba kuma ba tare da su ruwa wato ba su zauna ba tsaya ne wurin da akwai rijiyoyi mu ɗebo ruwa ba qalat aisha fa'a tabani abubakrin sai babana yana zargina cewa na yi haka faƙala ma sha Allah an ya yana ta dai zarginta ya faɗi duk abin da yake so Allah ya yadda ya ce waje ala ya tsauni bi yadihi fi hasirati yana kuma sukanta da hannun shi a kwankwasanta fala yamna'ani min at-taharruki yana sukanta yana mata magana ya ce kin tsayar da mu kin yi kaza ya shi ce ita kuma ta tsaya ta dage ba ta motsi mina taharruk ba ta motsi illa makana ra'si rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala fakhzi ba ta tsoron tana tsoron ta ta motsi ana takuranta domin kada annabi ya tashi domin ta ga kan annabi akan me shinyarta yana
hatta asbaha ala ghairi ma'in har sai daga riwaye fanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bacci ko hatta asbaha ala ghairi ma'in har sai da muka annabi ya waye gari a wurin da ba ruwa wa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ayata tayammum sai Allah ya saukar da ayan yin taimama fa tayammamu dukan su suka yi taimama fa qala usayd ibn khudayr khudayr ma hiya bi awwali barakatikum ya ali abi bakrin yace ba wannan ce farkon albarka ku ba ku wato dangin abubakar fa qalat fa ba'athana fa ba'athana al-ba'ira alladhi kuntu alayhi fa wajadna al-iqda tahtahu sai suka tada wannan raƙumin da ta kasance kanshi ana tada raƙumi ashe sarƙa na ƙasan raƙumi to bane wanda ke zagin aisha da abubakar bane ya tabbata gare shi to wasu ila malik an rajulin tayammama li salatin nan ya kawo mana sababin nuzul na ayatul tayammum ne fa tayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum ko su ila malik an rajulin tayammama li salatin hadarat an tambayi malik mutum ne yi taimama li salatin hadarat sallah ce wadda ta zo thumma hadarat salatin ukhra sai wata sallah ta zo kuma a ya tayammamu laha shin zai sake mata taimama am yakfihi tayammumuhu zalik ko wannan taimaman da ya na farkon sallah wato sallah azhar ce ta zo mutum ya taimama ya sallah azhar dan ba ruwa dan sababin taimama ya zo sai kuma la'asar ta zo shin zai sake wata taimama ne ko ko taimaman nan da ya ta'azzahar ta ishe shi faqal mai mali yace bal ya tayammamu li kulli salatin ko sallai mata ya bata to me yasa yace li anna alaihi an yabtaghi al ma'a li kulli salatin domin akan shi wajibi ya nemi ruwa yayi alwala da kowace sallah faman ibtagha al-ma'a falam yajidhu fa innahu yatayammam wanda ya nemi ruwa bai samu ba sai ya tayammama ashe sababin yin tayammama rashin ruwa ne saboda haka in kai tayammama kai azhar domin ba ruwa sai la'asar ya zo to ka je neman ruwan kuma sai dai in ka san babu din ne sannan zai halatta maka yin wata tayammama domin sallar la'asar wannan neman ruwan da ka yi na lokacin la'asar shi zai halatta maka yin wata taimama sai dai in na ce wannan kuma hukuncin ta daban kun ga kenan rashin ruwa ke kawo taimama saɓanin sakwatawa an canja ko? to shi kenan domin sakwatawa na ta shehu ya roƙan mana to wasu ila malik an rajulun ya tayammamu aya ummu ashabahu wa hum ala wudu'in an tambayi malik mutum ne yayi taimama shin zai yi limanci ga mutane wa'anda wato wa'anda su suna da alwala mutum yayi taimama to zai zama limamin wa'anda suke da alwala qala ya ummuhum ghairuhu sabanin shi wani shi ya musu ya musu ya musu sallah ahabbu ilayya ahabbu ilayya walau ammahum huwa lam ara bidhalika ba'a amma da shi yayi sallah da su dai to babu laifi yayi sallah da su amma me me yafi kyau me alwala yayi sallah da su sai dai in su kasance dukansu masu me taimama ne domin mutabaka liman da masu sallah mabiya su zama suna komai hali daya daidai don kwaɗayin wannan a habu ilayya wato ya fi an fi son haka to kala yahya قال يحيى ديكو قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد معا an wato malik ya ce game da mutum ne ta yammama hina lam yajid ma mutum ne ya taimama domin bai samu ruwa ba faƙama wa kabbara wa dakhala fi salati sai ya tashi ya yi iqama ya tsaya ya kabbara yayi kada wato yayi kabbara kuma ya shiga sallah ko fatala alaihi insanun ma'ahuma bayan ya shiga sallah sai ga mutum ya zo mishi tala alaihi mutum gashi na ya zo mishi tare da shi akwai ruwa qala la yaqta'u salatahu bal yutimmuha bi tayammumi kada ya tsinki sallar shi ya ci gaba da taimama wal yatawadda lima yastaqbilu min as-salawat amma tunda ruwa ya zo salloli masu zuwa na gaba ya musu alwala amma wannan tunda dai ya cika rukunnan shari'a ya cika abin da shari'a take cewa in baka samu ruwa ba ka yi taimama ya yi taimama ya kabbarta yana cikin sallah sai hango wani da ruwa to ya ci gaba da sallar shi kada ya tsinke sallar shi eh ko a ana son mata sallah ta zama muttasila bis sala kada zama tsakaninta wani abu ayyuka so sai ka zo masallacin ka yi ko ku in babu kamar yanzu da muke nan zaka iya a waje zaka iya yi a waje inda yake kusa da masallaci kada ya zama tsakaninta da sallah akwai wasu ayyuka kuma eh sallan farilla kowace sallan farilla a yi mata taimaman ta nata ita kadai eh kowace sallah sai mata taimama kowace sallah ya mata taimama kullu fardin ya mata taimama domin alaihi me ya kan shi nemi ruwa kowace sallah azamahu alaihi to qala yahya قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم مالك يتي وان دي تاشي زوا صلى كما بي سامو ruwa ba sai aiki da abin da Allah ya umarce shi da shi bihi min at-tayammum min ayin tayammama faqad ata Allah to lalle ma Allah ta'a wa laysa alladhi wajada al-ma'a bi athhara minhu shi wannan da ya tayammama wanda ya samu ya alwala da ruwa bai fi shi tsarki ba wala atamma sala kuma sallar shi bata fi cika ba li'annahuma domin su biyun umira jami'an an musu umarni kuma umarnin Allah ne fa kullun amila bima amarahu Allah bihi kowa ya aiki da abinda Allah ya umarce shi da shi wa innamal amalu bima amara Allah bihi min alwudu domin aiki shine abinda Allah ya umarni da shi na alwala liman wajada alma'a ga wanda ya samu ruwa wa tayammum ita kuma taimama liman lam yajid alma'a ga wanda bai samu ruwa ba qabla an yadkhula fi salati kafin ya shiga sallah wannan dukan su umarnin Allah suka bi da mai taimama da mai alwallan saboda ka sallar su biyu cikakka ce komai nasu daidai sai dai in an zo jami'i an fi son mai alwalla ya ja masu mai masu alwalla mai taimama ya ja masu taimama mai alwalla ya ja masu taimama domin falalan alwalla domin wancan sai indal faqdan ne sai an rasa قال احيا قال مالك في الرجل الجلم مالك ya faɗa game da wani mutum wanda yake cikin janaba innahu yatayammamu wa yaqra wa yaqra hizbahu min alqur'ani wa yatanaffalu ma lam yajid ma wa inna ma zalika fil makan alladhi yajuzu lahu an yusalli fihi bi tayammum yahya ya ce malik ya ce mutumin da ke cikin janaba innahu yatayammam sai ya tayammama kuma zai karanta hizbin shi da ya saba na Kur'ani wato taimama takan cire maka karin da za ka iya ɗaukan Kur'ani ka yi karatu da shi wai ta nafalu kuma ya ta yin nafila ma lam ya ji dilma matukan bai samu ruwa ba zai iya ta yin nafila ko na wace yayi wata ya sallame yayi wata ya sallame kamar yanzu ta salatul tarawih in ka zo da taimama ba ruwa zaka ita yin duka ba ko ce sallah sai ka mata taimama ba wa inna ma zalika fil makan allazi yajuzu lahu an yusalli fihi bi tayammum wannan ya kasance a wuraren da ya kasance ya halatta gare shi sallah da taimama in ya halatta kai sallah da taimama to za ka iya yin nafiloli da taimama domin akwai wuraren da sallah ba ta halatta to wannan ba za ka yi taimama ka ce za ka yi wannan sallah ba to babu al'amal fi tayammum wannan babi al'amal kullum an yi rawaito hadisai kuma sai zo maka yanda ake aikata wannan hadisai kamar in kana karatu ne kai physics kun je aji kun yi theory sai kuma a ce za a je laboratory a je a yi me me practical to haka yake koya mana ya muna theory sannan mu je mu yi kuma me practical to an zo laboratory na practical babu al'amal fi tayammumi yake taimama حدثني يحيى عن مالك النافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف واتونن نافع يرويتو يتي شي مولانا عبد الله أنا عبد الله بن عمر سنزو من الجرف دقا قصر شي ودا يكي مل أكو دقا مدينة حتى إذا كان بالمربد خاصو كذو ونولي لكي كرا مربد نزل عبد الله سعب الله بن عمر سوكا فتيمم صعيدا طيبا ya yi taimama wato da dukan ƙasa mai kyawu fama saha wajahu ya shafa fuskan shi wa yadaihi da hannayen shi biyu ilal mirfaqaini har zuwa gwiwar hannu thumma salla sannan ya salla nan abdullahi ibn umar da maulan shi suka sauka ya yi taimama sa'idan tayyiba turbaya mai kyau lafiyayya ya yi taimama da ita ya shafa fuskar shi kuma da hannayen shi guda biyu zuwa gwiwa hannu nan malik ya zo da amal ibn umar abdullahi ibn umar cewa ya shafa zuwa me goya hannu to wa haddathani an malik an nafi'a anna abdullahi ibn umar kana yatayammam ila al-mirfaqaini abdullahi dan umar yakan yi taimama har zuwa gwiwar hannu wasu ila malik kaifa tayammum aina ya bulugu bihi aina ya bulugu bihi an tambayi maliki kaifa yaya ake taimama wa aina har zuwa ina ne ake isar da taimama fa qala yadribu darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadaini wato mutum zai shafi nan darba duka amma ba wai zaka daki kasa bane fa bai ci a ka shafa kasa ka shafa kasa lil wajhi domin fuskanka wa darbatan kuma ka shafa ƙasa lilyadaini da hannayenka guda biyu wa yamsahuma ila almirfaqaini kuma ya shafa su biyu zuwa mirfaqaini wato zuwa gwiwar hannu to in mutum ya tsaya a kofa hannaye biyu nan haka yujzi'uhu sai maman shi ta cika tam sallar shi ta yi amma wurin aiki mai ya ga salaf na yi domin shi malik ya gina mazhab dinna akan abin da ake kira salafiya salafiya ya salaf suke taimama suna taimama har zuwa ina gwiwa hannu saboda haka ko da an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zuwa nan to akwai wani ilimi kuma ana yi har zuwa ina gwiwa hannu to in salaf na yi akan haka aiki ya tabbata saboda haka ba saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane
yana tambaya akramakallahu cewa mutum ne in janaba ta same shi ya je gurin wanka in ya sa ruwa a kan shi kan yana ciwo shin ya kamata ya yi
in yi sa ruwa a kan shi?
ciwo
yana da miki ne a ciwon?
to bai faɗa ba ne ko domin sa ruwa kan zai kama ciwo ne in dai akwai miki a ciwo wurin gaba na gusul wanka ko gaba na alwala akwai miki ruwa bai iya tabawa sai mutum ya saka bandeji a wurin da mikin yake ya wanke sauran jikin yadda ake wankewa wurin wannan bandeji sai ya shafa ba ya wanke ba amma yana tambayin cewa yana da wani ciwo akan ya sa ruwa zai me to ka san fani likita ne ba za ka mun karya ba a na wanke ansa wani ciwo ne za a ce ka wanke kai kuma wa abin maganan taimama eh ku tsaya kare ku tsaya za a yi za a tambaya ku tsaya ku hankuri
wani guri za ka sanar da gaba daya ba sana wani guri za ka sanar da ba sana akwai wasu wanda suke ganin cewa wai tun da yanzu waɗansu kayayyaki misali kamar su yawa misali kamar za a je yin taimama misali kamar wasu suna ba da kawai ba a je taimama da su bango wasu ba su taimama za a yi da kadar wasu ba da za a yi da hai wasu ba da za a yi da kullum duka
to ka'ida shine da Allah annan da ce fata yamma mu sa'idan tayyiba malik ce sa'idan duk abin da ke doran ƙasa duk abin da ke doran ƙasa na ɗabi'a hannun ɗan adam bai taɓa shi ba ana iya taimama da shi amma in hannun ɗan adam ya taɓa shi ba iya kamar siminti tiles katakon nan da aka sassaƙe carpet ɗin nan karafunan nan da aka aka abunan duk wani abu dan adam ya canja shi to ba a taimama da shi abu dai wanda yake ɗabi'a shi ne ake taimama da shi saboda haka ba zai rasa ɗabi'a ba ba zai rasa ba ya je ya samu inda abin da ɗan adam bai taba shi ba ya yi ko kamar yanzu a ce mutum yana wuri kamar wuri irin kaje kasashen turai ko ina an yi siminti an to musulmi zai iya samun kasa ko da yake su in ma suna da gadin gadin shine kowane gida an bar shi dan wuri ya shuka shine nan gaba za mu zo mu karanta ma da yace sai ka wanke farjinka na janaban sannan ka yi taimama amma in ba haka ba amfani da ruwa zai cutar da kai kai kana kamar wanda bai samu ruwa ba hukuman ba hisban ba saboda kai kai maka gaba ɗaya ba sai kai wannan takallufi ba okay eh so da eh
ruwa kan dauron kai jarba alhali mai kansu kan yi wari saboda haka su ruwan kan jarba hisba ne na kansu
su sa ba su wanke gashi a a do kan ya kan yi wari a babu wani ruksa mai abinda kawai aka ba da ruksa shine in akwai bafa in sun yi kitso za su iya jika kisan su damke shi amma dai sai sun wanke kan nan inda janaba ce wa alaikum salam zai salla eh daya daya muna muna ba mu shiga ba mu kabbarta sallah ba muna taimama ne fa yanzu eh to to ba ruwa eh eh ba ruwa a masallaci shi ya zo sallah masallaci ba ruwa a a a a kace akwai a waje eh ya je ya samu wancan ruwa ya yi sallah ko da zai rasa ko da zai rasa jami
sallu ala nabi an gama ba shi tsere
sallu ala nabi karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين امين muna fata Allah madaukin sarki ya kara mana lafiya da ilimi da fasaha Ana roƙon Allah madaukin sarki ya cusa mana wannan ilimi da muke dauka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiithu asri lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat ayn ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام آمين.
على المسلمين الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين